suka bayar da zakka kuma ba sa tsoron kowa sai Allah waɗannan da sannu za su zamanto cikin shiryayyu ina shaidawa babu abin mutawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma ina shaidawa annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne annabi da Allah ya aiko shi mai shiriya mai bushara mai gargadi manzon Allah shine farkon wanda ya gina masallaci ya koya wa mutane ilimin addini a masallaci ya fitar da manya-manyan mutane suka shiga duniya suna da'awa daga masallaci tsira da amincin Allah tabbata gare shi shugaban da ya umarni da raya masallaci wanda shi yake dauke da tuta ta daukaka tuta ta ci gaba Allah ya kara manzon Allah daraja Allah ya ƙara masa ɗaukaka da shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi su kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe ‘yan uwana musulmi tsira da amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta wannan masallaci wanda kuka zo buɗe wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai albarka ta juma'a Allah ya gafarce ku Allah ya muku afuwa Allah ya sa rayuwarmu ta yi kyau ina muku albishir cewa abu na farko da manzan Allah ya fara yi da ya hijira daga makka zuwa madina shine gina masallaci da raya masallaci ina albishir da farin ciki ga mutanen wannan anguwa a wannan gari na kaduna a wannan lokaci mai albarka ina muku albishir da samun wannan katafaren masallaci a cikinku a cikin gidajenku ya rage gare ku ku yi amfani da damar da ubangiji ya ba ku da arziki da ya muku ku raya wannan masallaci ku sani mai raya masallaci mai imani ne da Allah mumini shi ke raya masallaci kuma ku sani cewa shi masallaci ba iya sallah kadai ake yi a ciki ba akwai sauran ibadu da za mu yi bayani da aka halatta mana mu yi a masallaci shi raya masallaci ko dai a gina shi a ɗaga shi ya fito fili a cikin jama'a ko kuma bayan an daɗa gina shi an gina shi a daɗa raya shi da zikiri a cikinsa da yin sallah da yin addu'a da ibada da komawa ga Allah a cikinsa ku sani duk munafuki baya son masallaci kuma duk munafuki baya raya masallaci duk wanda ba Allah ne a gabansa ba bakin ciki yake da wannan masallacin idan ya zo wuce a gabansa faduwa yake ko da ku a cikin ku yake wannan ɗabi'a ce ta munafiki baya iya bacci yana cikin damuwa zai ce yau mutanen nan sun zo za su dame mu da a yi masallaci gwanda a yi gidan giya a wajensa gwanda a yi gidan kiɗa da gidan rawa da haka ku sani ba duka kowane mutum ne yake son masallaci ba in ku kuna so to akwai kuma wanda ba sa so sai ku kula ku bi dukkan ka'idoji da za ku bi na zaman lafiya da mutanenku da jama'ar unguwarku a samu a ci ribar da'awa Allah ya yi umarni a ɗaga masallatai a ambace shi a ambaci sunansa a yi tasbihi safiya da maraice fi buyutin azin Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal ana yi wa Allah tasbihi a cikin safiya da maraice wasu mutane ne da kasuwancinsu baya hana su zo masallaci saye da sayarwansu baya hana su zo masallaci baya hana su zikiri su ambaci Allah da tsayar da sallah da bayar da zakka ɗan uwana musulmi yayin da manzon Allah ya zo Madina bai taho da kokobo ba bai dauko zinare ba bai dauko azurfa ba abinda annabi ya taho da shi aqida ta tauhidi ya koya mutane tauhidi a cikin masallaci da haka wajibi ne ga hukumar wannan masallaci ta yi koyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya gina masallaci abin da ya fara karantar da mutane tauhidi mutane suna bin ku bashin ku fara sanar da su waye Allah ɗin tukunna su san Allah sai su yi kwaɗayin bauta masa a ɗora mutane akan aƙida ta ƙwarai aƙidan musulunci kamar yadda manzan Allah abin da ya fara kenan foundation da asasi da ya fara a masallaci shine tauhidi da tsoron Allah la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu Allah ya sifanta sahabbai da mazaje ne da suna shiga masallaci suna so su tsarkaka kenan duk wanda yake zuwa masallaci yana neman Allah ya wanke shi daga zunubin shi yana neman Allah ya ɗauraye shi yana neman ya fita daga masallacin nan Allah ya yafe masa laifukansa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa yawan da awan annabi ta fito ne daga masallaci musamman ranar juma'a kuma a kan mumbarinsa daga kan mumbarinsa yake sakin duk sako da zai saki da haka wajibi ne ga liman da zai yi sallah a nan ko waɗanda za su yi sallah a nan su koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen isar da saƙon musulunci akan wannan mumbari wannan mumbari na Allah ne kuma wannan mumbari ana isar da saƙon Allah ne a kan shi a nisanci dukkan abin da zai kauce wa hanyar Allah a kan mumbari a ɗora mutane a kan hanyar Allah daga kan mumbari a yi amfani da mumbari wajen ɗora mutane a kan tauhidi da kaɗaita Allah da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a amfani da mumbari wajen amfani da ra'ayi da son zuciya na mutum ko na wasu al'umma ko na wata jama'a ko na wani mutum komin matsayinsa komin girmansa ko da ya ce a yi masa wani abu akan mumbari to amanar Allah ce wannan mumbari duk wanda ya tsaya akan wannan mumbari sai Allah ya tambaye shi shin ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa kamar yadda ya ɗora annabi ya sauke nauyi da haka wa'azin farko ga duk limami ko limamai da za su sau wannan mumbari ku ji tsoron Allah ku riƙe gaskiya ku ɗora mutane akan daidai ku yi da'awa bil hikimati wal mau'izatil hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi da kwantar da hankalin mutane da dora su akan daidai da kuma gaya musu gaskiya ko mun dacinta da duk mutumin da ka boye masa gaskiya to wata rana in ya fahimce ta sai yayi Allah wadare da kai saboda ka kira shi amma baka gaya mai gaskiya ba akwai abubuwan da manzon Allah ya hana akan masallaci ya ce kar a gina masallaci akan kabari matukar akwai kabari a masallaci to a tone kabarin a cire shi dan ba a sallah da kabari a cikin masallaci ko kuma a rufe masallacin a mai da shi wani abu ko kuma a tone kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tsinuwa yayi sau uku dab da zai bar duniya yace Allah ya tsine wa yahudu da nasara laifinsu sun rike wato sun mai da masallatai makabartu duk wani babban mutum in ya mutu sai a kawo shi wurin ibada sai a binne shi kar ku binne kowa a masallacinku duk matsayin mutum duk malintarsa duk ɗaukakansa duk matsayinsa ko a gwamnati ko a siyasa ko a sarauta ko a menene kar a binne shi a masallaci kuma kada a yi kabari a gaban masallaci manzon Allah ya yi hani ana sallah ana kallon kabari na har rasulullah sallam sallama manzon Allah ya yi hani a yi sallah ana kallon kabari ko a zauna akan kabari manzo Allah ya ce da ka zauna akan kabari wanda ka zauna akan gaushin wuta ku kiyaye wannan daga cikin masallaci ne durundunoni na yaƙi da manzo Allah ya tanadar da su a lokacin sa suka fita sojojin musulunci a masallaci annabi ya shirya su a lokacin manzon Allah a cikin masallaci ake shirya dukkan wani lamari na musulmi duk wani mitin da zai kawo ci gaba a anguwa ci gaban al'umma musulmi a yi shi a masallaci daurin aure a yi shi a masallaci sulhu a yi shi a masallaci raba taimako a yi shi a masallaci kawo gyara da kiran mutanen unguwa a sanar da su wani abin nan alheri a kira su a gaya musu a ɗakin Allah maganganun sun fi albarka sun fi amfani manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya mayar da masallaci asibiti jinya saboda a ƙulla alaƙar mutane da masallaci wanda yau musulmi sun nesanta da wannan sunnar ba sa gina asibitoci a kusa da masallatansu wanda ya kamata kamar yadda aka yi makaranta to kuma a yi asibitoci a filayen da ake da shi na masallaci a yi wurin kwanciya saboda mutum yana dab da wurin ibada yana jin bobi liman yana shiga yana yi wa masu jinya wazi annabi ya yi jinyar sa'adu dan mu'azu a masallaci kuma ya mutu a cikin masallaci ya ce ku ajiye min shi a kusa da ni a masallaci liya'udahu min qarib dan in zo in gaishe shi kusa da ni da haka muna kira ga masu hali cikin masalla cikin filaye da za ku saya wa masallatai ku sama wa masallaci hanyar kuɗin shiga ku gina mai makaranta kuma ku gina mai asibiti duk marasa lafiyan unguwar a kawo likitoci musulmi suna duba marasa lafiyanmu da a kai ni gaban wani arne ya duba ni ya mun allura ai gwanda a aje ni likitan masallaci musulmi ya duba ni yana mun wa'azi in ma mutuwa zan yi in mutu a asibitin masallaci a mun wanka a masallaci a mun sallah a masallaci wannan shine hikima da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye sadu dan mu'azu aka yi ta kulawa da shi har Allah ya ɗauki ransa khaima ya masa ya ta zuwa yana gaishe shi ‘yan uwana musulmi sahabbai su suka fi kowa raya masallatai masallatai kuma sun kasu kashi-kashi daban-daban akan raya masallaci daga cikin sahabbai akwai wanda kawai aikinsa zai zo ya ta sallah ne a masallaci ba wai lokacin sallah ba an yi azahar an gama ya gama sana'arsa da aikinsa zuwa gonarsa kawai zai ta sallah ne a masallaci kawai shi rayuwarsa sallah yake a masallaci in kaga ya fita zai je bacci ne ko cin abinci ko gona ko sana'a kina ya halatta masallaci mutum ya zo ya ta sallah a ciki akwai masu yin sallah banda lokacin sallah din wasu suna zuwa kafin lokacin sallah su ta nafila kafin liman ya zo wasu kuma bayan an idar da sallah farilla in ba su da abin da za su yi da su zauna a bakin titi a masallaci suke zama daga cikinsu akwai wanda yake raya masallaci da karatun qur'ani kullum kawai duk ranar da ka zo ka tarar da shi a masallaci Qur'ani yake karantawa ku ma musulmi ya kamata a cikin ku akwai wanda kawai suna rayuwa ne a masallaci suna karanta Qur'ani za a yi sallah azhar karfe 1 tun 12 da rabi ka zo kai na filfilinka ka dauki Qur'anin masallaci kana karantawa yana cikin rayin masallaci an gama sallah azhar kana da dan uzuri da zaka fita lokacin fita ka bai ba zauna a masallaci ka karanta izu biyar izu shida izu goma ka raya masallaci ba wai a gina masallaci kawai a rufe shi mutane ba sa ibada a ciki ba daga cikin sahabbai akwai wanda kawai zama yake ta tunanin Allah yana ta ibada yana istighfari yana zikiri kawai yana zaune a masallaci ladan anan zai tarar da shi kuma ladan nan zai tafi ya bar shi duk wannan yana daga cikin raya masallaci akwai masu ilimi karban ilimi duk hadisan da kuka ji ana cewa annabi ya faɗa duk a masallaci yayi su duk hadisan da manzo Allah yake faɗa sai wanda ya faɗa a hanya ko wanda aka je yaƙi amma in dai yana madina to a masallacinsa ya koyar ashe daga cikin ma'anar masallaci karantar da ilimi ba wai a mai da masallaci kamar na gargajiya kawai sai dai a yi sallah ladan ya zo yana koran mutane jama'a fita za mu rufe ba haka ake yi ba liman ya sa darasi wani malami a unguwa wanda ba liman ba ya sa darasi wanda Allah ya bashi ilimi a cikin unguwa a gayyato shi ya zo ya bada gudunmuwarsa akwai masu ilimi a cikin unguwanni ku zakulo su kowa ya zo ya bada baiwarsa da me yin darasi bayan asubahi wani zai tsaya ko mutum biyu uku suka tsaya an raya masallaci wani ya zo ya yi bayan la'asar wani ya yi bayan magariba wani bayan isha'i zai na masu gida in sun dawo daga kasuwa daga wurin aiki wani kuma kafin asubahi in an zo kafin a tada sallah minti talatin yake tada yake darasinsa ku raya masallacin ku da karatu da ilimi duk masallaci na kwarai to ana raya shi da karatu mutanen wannan unguwa kar ku sake ku bar limamin masallacin nan ya huta lalle ku matsanta masa ya sa muku darasi ba wai kawai sallah zai zo ya yi ba a ci moriyar a samu tafsirin sa a samu hadisin sa a samu tarbiyar sa ai tsari masallaci ya rayu da haka ne za ga unguwannin nan unguwan nan tai daraja mutum yana Allah Allah ya dawo ya tare irin gidajen nan da ba a gama ba nan da nan mai shi zai zo ya gama ya dawo saboda ya samu security ya samu kwanciyar hankali ku sani cewa sahabbai su kam sun raya masallaci mu kam mu ne ya saura gare mu me za mu yi a masallatan mu muraya su mutane ne masu bauta da daddare in duhu yayi suna zubar da hawaye akan leban su da kuncin su saboda tsoron Allah zakuna ne su lokacin da aka kira jihadi sun so mutuwa lokacin da aka kiraye su za su haɗu da Allah suke cewa yaya mutum zai ji tsoron ko yaya mutum zai kyamaci haɗuwa da wanda yake son shi ba kana son Allah ba to me yasa in za a mutu baka son mutuwa in ka mutu za ka haɗu da Allah ne wani bawan Allah yana ta kuka ya ce ya Allah ina son a haɗu da kai Allah ina ƙaunarka Allah ka bani tafiya a sa'a ya ce Allah ban taba baƙin ciki ba don ka ɗauki raina ka kawo ni kusa da kai duk wanda ya mutu ya tafi wajen Allah ne bawan Allah mai tsoron Allah mai raya masallaci mai ibada baya bakin ciki don ya mutu ya gamu da Allah da haka masallaci wuri ne da za mu jaddada imaninmu sayidina usman ya zo a riwaya haka kurum sai ya ce na shiga masallaci don na ƙara imanina da kaltul masjid li ujaddida imani na shiga masallaci ne don na jaddada imanina lokacin da ka ji imaninka ya yi sako-sako lokacin da ka ji kana baya-baya lokacin da ka ga rauni ya tinkare ka tare a masallaci ladani ma ku rinka rige-rige da shi wajen zuwa masallaci ku raya masallatanku da jaddada imaninku da kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin masu raya masallatai akwai Ali bin Abi Talib kamar yadda ya zo a cikin Sahih Bukhari wata rana ce ya ku mutane ina shaida muku duniya fa inna duniya qadir tahalat mudbira ta hada kayanta ta dora sirdi ta juya ta tafi kuna nan yanzu kuke rungumar duniya duniya ta tafi lahira ta fuskanto mu kaji fa tun lokacin Ali bin Abi Talib yace duniya fa ta hada kayanta tana tafiya ne lahira fa ta fuskanto yau gani ni da kai muna mutuwa muna kashe kanmu don neman duniya da tara ta ba mu shirya ba gamuwa da Allah ya ce lahira ta fuskanto mu fakunu min abna ila akhira ku zama yayan lahira masu neman gamuwa da Allah wala takunu min abna'id duniya kaf ku zama yan duniya masu neman tara duniya da mantawa da Allah fa innal yawma amalun wala hisab yau fa ranar aiki ne ba hisabi a yau aiki aiki aiki i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la ku karar da rayuwarku akan bautar Allah ku karar da rayuwarku akan bin Allah ku yi wa Allah godiya da ya ba ku wurin ibada yalwatacce kunu min abna'il akhirah ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم أمل ولا حساب وغدا, وغدا حساب ولا أمل قوبكما إن أمتوا hisabi ne tsantsa babu wani aiki wallahi ya rike gemunsa ya kama Ali bin Abi Talib ya danke gemunsa ya ce ya duniya ya duniya tallaktuki salasa na sake ki sake uku idan mutum ya aure mace ya mata sake uku ba sun rabu ba har abada yace to ba ni baki tallaktuki salasa ke duniya umruki qasir rayuwarki gajere ne mun sani guzurinki duk abin da aka samu a duniya in ji Aliyu bin Abi Talib ya ce kaskantaccen abu ne ina masu mutuwa don tara dukiya da arziki ina masu kashe mutane don su samu abin duniya ina masu cin haram don su samu duniya ina wadda burinsu kawai su tara su hada su tara su tara manzan Allah ya sayyidina Ali bin Abi Talib ya ce guzurin duniya gaba daya tauyayye ne kaskantacce ne ya yi ihu ya yi ƙara ya koma ga Allah ya ce wa ga ƙarancin guziri ga nisan tafiya wani ƙa'ul maut kuma za mu gamu da mutuwa ko muna so ko ba maso ‘yan kwana masallaci a lokacin annabi university ne jami'a ce ina faɗi saboda mutanen unguwan nan kumori masallacin nan yayin da na zo na ga masallacin nan zabgegen wuri ga fili a gefensa na ce mutanen unguwannan Allah ya muku albarka kun gode ku gode wa Allah da mazanku da matanku ku ci moriyar masallacin nan kakku bashi ya tafi a haka jami'a ce ba wacce ake bayar da certificate ba annabi ya fitar da manya-manyan malaman duniya daga masallaci wannan da'awar da muke karanta muku yau wallahi daga masallaci aka same ta Abdullahi bin Abbas akwai wanda bai san shi ba a duniya a ilimi akwai wanda bai san Ibn Abbas ba a matsayi akwai wanda bai san shi ba a ɗaukaka da daraja to ɗalibin masallaci ne University of Mosque University ta masallaci daga nan Ibn Abbas ya fita babu wata aya a cikin Alƙur'ani da aka fassara Ibn Abbas bai da abin da ya ce a ciki in Allah ya so yadda ko hadisi ko asari sai ka samu abin da Ibn Abbas ya faɗa a ina aka koya mai a masallaci kun shirya za ku karantar da 'ya'yanku su koyi da ibn abbas a masallacinku ko za ku bar masallacinku ya tafi ku bar malamai suna ta bacci a gida allah ya muku baiwa da malamai masu ilimi a wannan jihar kaduna yanzu a masallacin nan akwai malamai sanannu mahaddata alkur'ani wanda sun yi karatu a kasashen waje a nan sahun gaba wallahi tallahi ba zan iya irga yawan su ba duk sun zo nan bude masallacin amma an kyale su ba a nemo su ba jihar kaduna hujja ta tsaya a kanku allah ya ba ku makaranta ɗaliban jami'o'i duk wata jami'a da ka sani ta musulunci a duniya akwai ɗan kaduna wanda ya karatu a ciki ya dawo da masu shekaru da matasa da wanda yanzu haka suna can ya kamata mu bar masallatanmu ba mu raya su da ilimi ba ba mu raya su da rayayyun hudubobi ba to manzon Allah ya fitar da su ibnu abbas daga cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce Allah mufaqqih fi din wa alimhu tawil Allah ka sanar da shi addini ka sanar da shi fassara Usman ibnu Affan sahabi ne halifa ne yayi halifanci ya gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya raya masallacin annabi a lokacinsa ya raba abinci a masallacin annabi ya yi amfani da kuɗinsa na taimakon mutane zaid ibn sabit manzan Allah ya ce wanda ya fi kowa a cikin ku iya rabon gado zaid ibn sabit daga masallaci ya fito jami'ar masallaci ya ce afradukum zaid hassan bin sabit masani adibi sha'iri mufallaki duniya ta san da Hassan bin Thabit daga masallacin annabi ya amfana wadda manzo Allah da kansa yake kafa masa mumbari yake cewa yi waka kamar da martani wa kafirai makiya Allah mala'ika jibril yana tare da kai yan uwana musulmi a masallaci ake kulla yan uwantaka yau duk mun zo mun haɗa nan gurin da a titi muka haɗu wataƙila wani ba zai min magana ba zan masa magana ba amma ga wata jami'a da ta haɗa mu ashe ana kulle yan wantaka a masallaci ashe ko ba mu san mutane ba mu san junanmu ba a nan unguwar albarkacin masallaci za mu yi yan wantaka yanzu wannan masallacin dalilinsa zai mai da wasu su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya amma yau da ba ginin masallacin kowa ya shiga gidansa ya kwanta ya tashi ya tafi amma yau ga masallaci ya sa kun haɗu wataƙila da kuna rabe yanzu za ku haɗu ku sani cewa za mu san juna a masallaci za mu yi yan uwantaka a masallaci za mu yi sulhu a masallaci ina tunatar da ku zancen da ɗaya daga cikin magabatanmu yake faɗa akan harkar masallaci alhassan albasri ya ce duk wanda yake zuwa masallaci bai zai rasa abu ɗaya daga cikin biyar ba ko dai aya ta alkur'ani da zai fahimta ko ƙwaya ɗaya ce ko kuma hadisi na manzan Allah da za a gaya masa ya tunani a kai ko kuma ɗan uwansa da zai ƙaru da shi ko kuma zunubi da za a yafe mai ko da ƙwaya ɗaya ne ko kuma lada ɗaya da za a rubuta maka ballantana ma duk wanda ya tako daga gidansa ya tawo masallaci duk takun da za ka yi ana rubuta ma lada haka komawan ma gida ana rubuta ma lada kuma ana ɗauka darajarka malam kana da wata ganima daga rabasa da ya wuce samun masallaci a unguwarka ya ku yan uwana bayan wannan to akwai abubuwan da ya kamata mu sani cewa shi masallaci yana tattare shi ya zo da alkhairi to mu kuma sai mu kawo alherin da za mu rike shi tafiya da za ka je masallaci lada ne zama a masallaci lada ne haka kawai ka zauna gaisuwar masallaci da za ka yi raka a biyu lada ne ka zo ka tsaya a sahu kana jiran a tada iqama ko kana jiran a tada sallah a tsaye kawai lada ne shiganka sahun gaba lada ne sauraron hudubar ka lada ne zaman jin wa'azi da nasiha lada ne sallamanka da za ka yi wa mala'iku a masallaci dama da hagun lada ne assalamu alaikum wa rahmatullah ai wa mala'iku kake wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah hagunka ai mala'iku kake wa sallama suna cewa wa alaikum salam wannan kaɗai ya ishe ka abin alheri duk abin da za ka yi ka zo ka zauna a masallaci da sunan ibada karatun ƙur'aninka lada ne musafaha da za ka gaisa da abokinka lada ne tambayar ɗan uwanka ina wane yake ban gan shi a masallaci ba lada ne ba wanda yake kin zuwa masallaci sai munafiki ibnu mas'ud ne ya faɗa yace manzon ku ya koya muku sunnoni na shari'a yace waɗannan salloli guda biyar ku kula da su ku rinka zuwa kuna yin su a masallaci na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la yatakhallafu anis salati illa munafiqun ma'lumun nifaq mu dai a zamanin mu a cikin sahabbai inji ibnu mas'ud ba wanda yake kin fitowa sallah sai munafiki wanda kuma sanannen munafiki ka ji da kyau sako ya ishe gare ka duk wani wanda yake makocin masallaci matukar baya zuwa sallah to ya dauki sifa ta munafikai haka ibnu mas'ud ya fada ba ni na fada ba da haka ashe wajibi ne malamai suke cewa wannan dalili ne na nuna cewa kowa ya fito da an yi kadi kamacin sala ba uzuri ka fito sai dai ciwo ko cuta ku zo ku raya masallaci ba wai a zo a tafka katon masallaci ba a zo sallah asuba a tarar da mutum uku a bayan liman ina yan unguwar ina musulmi ko a zo sallar juma'a ba kowa ina yayanku ina yaranku abin sha'awa yanzu ga mata can matan aure sun baro gidajensu a rumfa a cikin rana suke zaune sun nuna amanna sun yadda za su raya wannan masallaci muna fatan Allah ya sa hukumar masallaci ta samu tallafi da agaji da za ta yi wa matan nan ko da rumfa ne su daina zuwa suna sallah a rana suna da hakki a kanmu masu hali masu kudi a wannan masallaci a wannan unguwa ku taimaka ga 'ya'yanku mata ga matanku mata ga ƙannanku mata ga zawarawanku su ma sun zo don su ji hudu ba daga nan masallacin za a gyara musu zaman gidansu daga nan masallacin za a saita maka matarka fanɗararriya daga nan masallacin yarka da take da barna take fasadi ko take neman lalacewa zuwanta masallaci zai ƙara mata kusanci da Allah ibn mas'ud yake cewa wallahi ba mai kin zuwa masallaci sai wanda yake munafiki kuma mai sanannen munafurci yace wajibi ne akan mu mu kula da masallaci abubuwa kamar haka ku kula da tsaftar masallacin ku ya jama'a ga masallaci an kashe masa kuɗi iya kashewa ga fankoki masu tsada ga sili ga wuta ga tile ko ina tile ne a masallacin nan ga carpet don Allah kada mu dawo wata shekara ko bayan watanni mu tarar da yana a masallacin nan don Allah alamar rashin kula ka tarar da masallaci ɗakin Allah yana ta lalata shi datti ƙazanta jama'a annabi ya yi albishir ga wata mata mai sharan masallaci da gidan aljanna ta samu addu'a ta annabi aka binne ta annabi bai sani ba da daddare washe gari ya ce a nuna mun kabarinta in je mata addu'a wanda annabi ya mai addu'a kana da shakka akan shi saboda sharan masallaci amma yau masallatai irin wannan za a gina su sai a zo wai ana ta neman taimako wai ina za a samu kuɗin da za a ɗauki nauyin mai shara ba ka zuwa a matsayinka na makoci in ka dawo daga kasuwa ka ce wannan sharan masallacin ni na ɗauka zan rinka yi hannun mutu share nan masallacin minti nawa za ka yi ka share shi tas bayan isha'i ba wanda ya sani karɓi makulli sai dai da asuba a zo a ji ƙanshin turare ka tsaftace shi ko matanku ko ƴaƴanku ko ƴan matanku billahi azimu za su iya zuwa su rinka share masallacin nan duk rana alhamis da yamma ko duk ranar kaza ai musu time table ina faɗin wannan saboda yanzu yana cikin abin da yake wahal da masallaci ɗaukan nauyin masu aiki a masallaci billahi azimu za a iya zuwa a zo wata ba a iya biyan mai gadi masallaci ba mai shara Allah ya ji kansa sai da naira goma da talatin ake yi da haka mu yi wa kanmu tsari wasu su ba da kansu su ce malam matukar muna raye za mu zo mu rinka share masallacin nan ai wani kwamiti na matasa na sharan masallacin nan cikinsa da wajensa da tsaftace shi a samu waɗanda za su kula da masallacin nan duk wani harkar wuta wani attajiri a cikin ku ya ce liman duk fankar da ta lalace duk gulab ɗin da ya mutu duk wutar da ta lalace ni alhaji ne in dai harkar maintenance ne na wuta a neme ni kawai dan Allah bai rage masallaci wahala ba wani kuma ya ce duk turaren da za a fesa a masallaci ranar juma'a ko da asuba kafin a zo sallah turaren wuta da turaren air freshener da ake fesawa ni kuma na ɗauki nauyi duk wata a gaya min kwalba nawa zan iya bayarwa turaren nawa zan siya don Allah ba za a samu mai yi ba an ɗauke wa masallaci wani kuma ya ce kuɗin mai gadi da zai zo yana gadin masallaci nawa za a bashi dubu ashirin ne dubu sha biyar ne a wata ni ku tambaye ni idan wata yayi ni zan bashi a bani account namba na masallaci ko a bani account din mutum ni zan rinka biyan sa da Allah bai dauke masallaci wahala ba amma saboda Allah a zo a nada mutum limami a masallaci idan fanka ta lalace sai wani ya zo ya ce akram kallah na gajiya wacce fanka fa ta lalace mana sai an jima nayi gaba idan wata kofa ta bale wallahi dabi'ar mu ce yanzu da wannan kofa za ta lalace duk masallaci kowa yana kallon ce malam kofa ta lalace fa kai da kake liman a ƙasar Hausa kai ne suna kai ne ragon suna da wani bai da shi koran gidan haya kai za a gayawa masallaci ya lalace kai za a gayawa tayal ya fashe kai za a gayawa banɗaki ya toshe kai za a gayawa ana buƙatar makaranta kai za a gayawa kuma kana tare da masu kuɗi suna sallah a masallaci amma kowa gurin liman zai zo wataƙila liman ɗin nan bai da cafanan kirki a gidan shi idan liman ya yawaita neman taimako kuma sai a tsane shi akwai wani attajiri da ya ce ai ni ba matsalar zuwa masallacin wani ba neman taimako da ka je sai ka ji ana fi sabilillah ya ce ba abin da ya tsana irin ya ji ana fi sabilillah nan mara albarka da haka wasu nauyi suke ji su daga laspika su ce a taimaka ina ba ku ne wannan hannunka mai sanda ne nake wa mutanen unguwa don Allah kada a kyale liman da wahala a samu attajirai da za su ɗauki nauyi nawa ne albashin da ake ɗaukan nauyin masu kulawa da masallaci nawa ne gaba ɗayansa dubu nawa ake biya duk wata a buga maka lissafi a shekara dubu ɗari kaza ne ka ce a bada account ɗin masallaci ka zuba ka ce kar a tambayi kowa ni na biya billahi azimu za ku iya yi ku taimaka in ba ku da kuɗin da za ku taimaka ku raya masallacin duk wata a rinka sanitation a wanke a cire tile ɗin nan a cire kafet ɗin nan a sa ruwa a wanke a goge yana ko ina da ko ina duk wata liman ka sa tsari a rinka sanitation a masallaci za ku ga masallacin ku yana da abin sha'awa kuma ana so a zo a yi sallah amma wallahi azimu ina shaida muku akwai masallacin da wani attajiri irin wannan ya gina shi bayan shekara barkate tara goma ya samu matsala ya samu kariyar arziki ya ce bari ya zo dai ya je dan duba aikin alherin da ya lokacin da yake da wadata da ya je unguwar da ya gina masallacin malam bai gane masallacin ba ya gina shi iya ginawa yana zuwa ya je tarar da banɗakunan masallacin a nan mutanen unguwa suke zuba shara kaji ɗaya kafet ɗin masallacin ya lalace an sace rabi wata fanka wasu sun sace ta wata kuma tana kusa da liman tana galalau galalau galalau galalau kwaikwaye duk sun mutu ba abin da aka yi wa masallacin gata sai kurtu kun san kurtu irin na tofar da yawun nan ka pap shi suka cika mai da masallaci sai tarin mafice na bala'i mafici papapau papapau ka san me faru malam sai je samu dagacin unguwar da garin ya ce yalla bai ni ne alajuwa ne ni na gina masallacin nan kuma ni na danka shi wa mutanen unguwa saboda Allah ina shaida maka sadakar da na bayar da kyautar da na yi na fasa abin da na yi na shekaru Allah ya karba yanzu zan sa shi a kasuwa damun jari na ya karye zan sayar da shi in na sayar da shi zan je in gina wani karami kusa da gidana da zan kula da shi tunda ba za ku iya kula da shi ba wallahi mala a kasuwa ya sa masallacin aka yi ta rikici ya ce bilal azimu daman na samu kariyar arziki Allah sai na tsaye da shi na'am ba daidai yayi ba dan ba a yi wa Allah kyauta a fasa amma wa ya sa shi wannan masifar mutanen unguwan ta kai yana cikin matsalar a je a nemo taimako a kasashen larabawa ko wasu masu kuɗi su zo su gina ko wani attajiri ba dan unguwa ba ya zo ya gina muku masallaci ku kuma mutanen unguwa ku kafa rike masallacin kun kasa rike shi a shara kun kasa rike shi a fanka sifikar masallaci ta mutu ba ta yi a zo hudubar juma'a liman yana ta ihu makogoransa duk ya bushe ba za ku iya gyarawa ba wai wani ya ce wai a sai a je a samu alaji aikin alherin nan da ya zo ya ci gaba da kulawa da shi ku ba har yanzu yan najeriya sai dai a gina mana masallaci muna jiran a kawo mana kuɗi daga ƙasar waje su raya mana masallaci ina masu kuɗinmu ina gidajen da kuke ginawa ina motocin da kuke hawa masu tsada ina biki da kuke kuna kashe kuɗaɗe kun bar masallatan Allah a wulakance a tozarce to kalubale kalubale gare ku mutanen wannan unguwa mai albarka masallaci yana da filaye a kusa da shi ɗazu nake tambayar liman nace ya labarin makaranta ban ga makaranta ba yace malam da saura dai nace to akwai sauran aiki ai masallacin annabi ai makaranta ne da haka daga yau mun buɗe asusu daga yau muna sanar da duniya wannan masallaci a gina mai makaranta inda 'ya'yanku da jariranku da jikokinku da matanku da tattaɓa za su zo su yi karatu ba za a yi masallaci ba makaranta ba ku maza ku gina shi kafin ku mutu ku ba da gudunmawa a tashi foundation ko da bulo biyar biyar goma goma ne ko da kun siminti ɗaya biyu ne a fara kuma na gaya wa liman na ce masa filin da ake da shi na makaranta kar ku yadda ku jira wai shekara kaza sai an zo an gina ku nemo tsanu da gwafa da zana ku kakkafa ku fara makarantar islamiyya a haka duk wani attajirin da zai zo wuce ya zo ga 'ya'yansa suna sallah a ƙarƙashin zana wataƙila Allah ya turo muku wani attajiri ya zo ya ce ku tashi zan gina muku aji biyar ku tashi zan gina muku bene ku tashi zan muku kaza kuma lalle a yi ƙoƙari a samarwa da mata wurin sallah matan unguwarku sun gama da ku kun gan su can gasu can da kaɗan muka fi su yawa da haka suna buƙatar inda za su yi sallah ku tsaftace masallacin ku a daina zubar da datti da ƙazanta ba haushe wai idan ya zo masallaci da ya yi atishawa yana zaune kacau sai haka haka kacau ya yi atishawa sai ya goge a jikin kafet idan mutum yana zaune liman yana hudu ba ya ciro ta sono haka sai ya faki ido sai ya liƙe shi a jikin bangon masallaci ba daidai ba ne ka shigo da fiwa wata a masallaci ka sha ruwa saboda rashin tarbiyyar mu sai mutum ya tashi ya bar wannan leda fiwa wata a gurin wallahi malam wani kuma zuwa zai da dan wani abu na ci in ya ci sai ya daga kafir sai ya saka wani ya sha alawa sai ya daga sai ya saka ɗabi'ar mu ne ko mutum ya zo zai fita a masallaci sai ya kaki ya ci shawa sai ya samu bayan kofar masallaci pap sai ya liƙe muku shi shine bayan shekaru sai ga kofar masallaci dim yau da majina masallaci ko idan da banɗaki halin malam bahaushe ba fulatani ba mu da kirki mutum zai je banɗaki ya san ba ruwa ya tsuguna ya zabga abin duniya a ciki haka zai tafiya bashi kana zuwa sai dai kaga kaya a kwakwanta ka dole kai kula ka cuci kanka ka cuci wani ku samar da ruwa a banɗaki kuma kar wanda ya mu'amala da banɗaki ba ruwa tunda banɗakunan mu na zamani ne wata system ne masallaci ta samar da ruwa in ba a samar ba attajiran unguwa su taimaka da ɗabi'ar shiga da leda fiwa wata ban ɗaki wai mutum wai zai shiga zai tsarki sai ya ɗauki leda fiwa wata in ya fitsari tsirr sai ya wanke gabansa yana gama sai ya ajiye wani kuma bayan gida yayi sai ya yi tsarki da shi leda fiwa watan ita ma sai ya haɗa ta ciki sai ya kora mata ruwa bayan wata biyu wata uku sai ga toilet ɗin masallaci ya toshe ai ta neman me ya toshe shi mala ashe ledodin fewata ne wannan ni na gani da yawa a masallatan da muka je muka gyara su wallahi yan masallatan su suka toshe su ba tsari ba kula malam bahaushe iya da matsala ko mutum ya je ya tako kashin shanu ko kashin awaki ko kashin kaji ko kashin dabbobi sai ya taho da takalmin sa wai shi kada a sace masa sai ya zo muku da shi masallaci sai ya dora maka shi akan window window ba wajen ajiye takalmi ba ka gan su ko ka gani ka gani ko amma nan na muku uzuri yau aka fara sallah anan laifin liman ne laifin hukumar masallaci ku sa musu katako na ɗora takalmi billahi lazimu in ba ku sa musu ba da kashi za ku gani akan kafir wata rana kaɗan daga cikin aikin mutanenmu yan uwa musulmi masha Allah mutanen arziki mutanen kirki don haka mu ji tsoron Allah mu kyautata mu gyara ina muku albishir mutanen wannan masallaci mutanen wannan unguwa ta nariya ko nariya central a garin Kaduna Allah ya albarka wannan masallaci Allah ya sa alheri ga wannan masallaci Allah ba ku ikon kulawa da wannan masallaci mu da muka shaida da sauran baki da suka zo shaida wannan masallaci da manyan baki da aka gayyato kowa Allah ya bashi lada Allah mai da kowa gida lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله